alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh a karatun alfiya za a tashi akan annakiratu wal ma'rifatu ne ko bismillahir rahmanir rahim annakiratu wal ma'rifatu bayan babun nakira da ma'arifa an faɗa a farkon littafin nan a farkon waƙen nan cewa kalmomi na larabci a iya kasa su gida uku akwai kalmar da ake kiranta suna akwai kalmar da ake kiranta fi'ili akwai kalmar da ake kiranta harafi kuma wanda an faɗa cewa duk kalmomin larabawa bayan da za a ka samu wata kalma wadda aka ce ta fita gaba ɗaya daga wannan uku dole in ba wannan take ba to nan take in ba nan take ba nan take to a shi nau'in da ake kira suna a iya cewa shi kuma ya kasu kashi biyu akwai suna wanda yake nikira suna wanda yake nikira shine sunan da za a iya kira duk mai irin wannan sunan da shi wato abinda ake kira da wannan sunan da shi yanzu misali kamar farasun doki to duk doki ma farasun ne ko insanu mutum duk mutum insanun ne ma'arifa kuwa shine wanda yake ba wai duk wanda yake haka za a kira shi da wannan sunan ba sai wanda yake an ambace shi da wannan sunan musamman kamar misali ibrahimu ko muhammadu ko abin da dai kama da haka to wannan shi ake kira ma'arfa shi yasa suna ta wani bangaren iri biyu ne akwai nikira akwai ma'arfa to a nan za a yi bayani ne akan nikira da ma'arfa a rabuwar suna wannan gida biyu sannan za a yi bayani akan nau'o'in ma'arfa wanda ita ma'arifa nan ba iri ɗaya ba ce ba abu ɗaya ne ke ma'arifa ba a nau'o'i ne daban-daban suka haɗu suka zamo ma'arifa ita ko nikira ɗaya ce kawai guda abu ɗaya ne to ya ce nikiratun ƙabilu an mu'assira aw waqi'un mawqi'a ma qad zukira wa ghayruhu ma'rifatun kahum wazi wa hinda wa bani wal gulami wallazi kama da zigai bati na hururi ka anta wa hawa sammi biyar ramiri وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء ولها من سليه ما ملك وكل مرمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نسب للرهن والنسب وجر الناس له كعرفنا فإننا نلنا المنه وعرف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وألما ومن ربيع الرفع ما يستتر كفأل أوابك نكتب استشكر وذو شفاء وانتصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو تساب في انتصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة يا كيفوما نعم نعم لا نكرة سونا دا أكي كرا نكرة سونا دا أكي كرا نكرة قابل أل شيني بالسونا دا ذي كربو أل sunan duk da zai karɓa mu'assira ya zama ko alɗin za ta yi tasiri alɗin in an sa wa sunan zai ta zama ta ba da ma'ana akwai wasu sunaye wanda ake sa wa al wanda ita wannan alɗin ba ta da wata ma'ana kawai da dai an amfani da sunan ne haka yanzu misali kamar allazi suna mausuli ai ga al a farkonsa amma da alɗin nan da ba alɗin duk dai yana nan a ma'arfarsa shi yasa ba alɗin ce ta ce ta mai da shi ma'arfa ba zama wasa mausuli shine yasa ya zama ma'arfa haka nan misali kamar abbasu suna wanda nan gaba za mu ji abbasu in an ga dama a iya sa masa al a ce al abbasu in an ga dama a iya shafe al ɗin a ce abbasu kawai ko irin su harisu a iya cewa alharis a iya cewa harisu ko nu'manu a iya cewa annu'manu a iya cewa nu'manu don wannan sunan alɗin dan an sa ba wai ita ta mai da shi a ma'arfa ba ko ba alɗin ma'arfa ne shi yasa irin wannan alɗin ba ta da tasiri to amma duk sunan da yake za a sa wa al ya zamo al ɗin ta sauya ma'anarsa ma'ana ta ɗauke shi daga zama wasa nikira ta mai da shi ma'arfa to wannan sunan shi ake kira nikira shi yasa ta'arifin nikira kenan da ya kawo a nan shine duk wani suna da ta yi a iya sa masa al kuma ya zamo ya wannan al ɗin ta mai da shi ma'arfa yanzu misali farasun duk wani doki farasun ne amma an kace alfarasu ka mayar wani doki na musamman ba kowane doki bane yake alfarasu duk doki farasun ne amma alfarasu ya nuna wani doki wanda ake magana a kansa na musamman awwaƙo ko ko suran da yake zai zo zai afko mauki a maɗar sutura ma'afkar abin da aka ambata akan samu wasu sunayen a larabci wanda su gaba ɗaya ba a sa musu al amma a iya kawo wasu wani sunan wanda yake ma'anarsa ma'ana ɗaya ce da wannan wanda ba a sa wal ɗin ya zama kuma shi ana sa masa al ina misali kamar zu zu mai ma'anar sahibu zu mai ma'anar sahibu to zu ɗin nan ba a sa mata al ba a cewa alzu ba dama amma sahibun da yake ma'anarsa ɗaya da zu shi ana sa masa al ana cewa wasahibu wasahibu ga sha qur'ani wasahibu bil jambi an sa wasahibu al ashe kenan zu ma'arifa ce tunda sunan da yake tsayawa matsayin ta shine sahibu ana sa masa al ya koma ma'arifa al din ta mai da shi ma'arifa eh yanzu ja'ani zu malin zu din nikira ne eh zu din nikira ne al din zu din ba ta kaba amma kuma tana matsayin sahibu tunda a irin nan ka yi cewa za ja'ani sahibu malik sai zama ma'ana ɗaya da inda ka ce ja'ani zu malik to wannan dai shine suna wanda yake nikira wa gairuhum sunan duk da yake ba nikira ba ma'arifatu ma'arifa ne shi yasa a gane kenan ba wata wasiɗa tsakanin nikira da ma'arifa in suna ba nikira bane to dole ma'arifa ne in suna ba ma'arfa ba ne to dole nikira ne ba wani suna da za a ce shi wannan sunan ba ma'arfa ba ne kuma ba nikira ba dole in bai zama ma'arfa ba to ko zai zama nikira hakanan dole in bai zo nikira bai zama nikira ba to zai zama ma'arfa kawo to ma'arfan nan ya sun kasu gida shida wajen wasu ma suka ce sun kasu gida bakwai ma'arfan nan ta kasu gida bakwai in ji wasu malaman amma kamar shi a nan ibn malik ya nuna cewa ma'arfar ta kasu gida shida ne akwai na farko wanda ya fi kowanne karfi a tarifi malamai suka ce in banda sunan Allah shine lamiri suna wanda yake lamiri kamar hom hom lamiri ga muzakkarai wanda suke ga'ibai wazi ko kuma suna na ishara kamar zi wannan mace ana nuni ga mace ko za in ana nuni ga namiji to ishara kenan wa hinda ko suna alami suna alami kamar hindu ko zaidu ko ibrahimu ko zainabu da sauransu wa bane ko kuma da aka rafa ga ma'arfa kamar ibni ibnun nikira ne amma anan da aka rafa shi ga ya zawaidi wanda ya zawaidi nan lamiri ne sai zama shi ma ya zama ma'arfa tunda lamiri ma'arfa ne wal gulani ko wanda aka sa masa al kamar al gulani ko al rasul ko al baitu wallazi ko kuma suna wanda yake mausuli shine kamar allazi yayin tudu wannan shine nau'o'in ma'rifa lamiri ishara alami murafi ga ma'rifa wanda aka yi ta'rifin sa da sa masa al sai kuma mausuli yanda aka faɗe su anan ba wai an faɗe su ne a ƙarfin su na ta'arifi hudin da aka fara faɗa lamiri malamai sun tafi akan cewa ya kowanne ƙarfi a wajen ta'arifi to bayan shi sai wanne sai alami bayan alami sai sunan ishara bayan ishara sai mausuli bayan mausuli sai wanda aka ta'arifin sada'an sai kuma wanda aka rafa ga ma'arifa shi duk suna wanda aka rafa ga ma'arifa to ƙarfinsa a ma'arifa kamar ƙarfin sunan da aka rafa shi ne gare shi in ba fa wanda aka rafa ga lamiri ba to shi wanda aka rafa a galamiri matsayinsa makarfinsa a ta'arifi kamar karfin motsa alami ne shi ne da suyuki yake fada a alfiyarsa waje almurafan kallaze orifala illa limurmarin fasawal alama wa gairuhu na kiratun kaman wama to ya faɗi annan da ya cewa ma'arfa iri shida ɗin nan ne akwai wasu malaman da suka ƙara nau'i na bakwai wanne ne shi ne ni kira makasuda a wajen nidai kai kira mutum wanda san sunansa ba amma dai shi kaɗai kake nufi ka ce ya rajulu idan namiji ne babba ko yaro ne ka ce ya gulam ko in mace ce ka ce ya mar'atu to suka ce wannan ma shi ma ai ma'arfa ne ya zamo ya samu ƙarfin ta'arifi tunda kamar ishara matsayinsu ɗaya da ishara don kamar ka yi nuni zuwa ga wannan ne ka ce za ko zi a shi yasa suka ce ma'arfa ne yadda za mu ga ibn wardi shi a tufatul wardiya ya kawo ya kawo munada wani kira wadda take makasuda to ya gama bayanin akan nau'o'in ma'arfa wato ya faɗi gida nawa ma'arfa ta kasu to kuma sai ya dawo ɗaukan ɗaiɗai kowanne daga cikin nau'o'in ma'arfa kowanne daga cikin gidan ma'arfa ya bayani a kai ya ce famalizi gaibacin duk wani suna wanda yake shiryarwa ga wanda baya nan suna wanda aka kawo shi don ya tsaya matsayin wanda baya nan san mu bin ramiri kai kiransa da miri ina misali kamar huwa huwa ko hiya ko huma ko hum ko hunna au mururi ko kuma duk wani suna wanda yake nuna wanda yake nan wanda wannan ya kasu gida biyu ko da ya zama shi kansa ne ma yake magana wanda wannan ake kira a mutakallin mutakallin kama ana ko nahan ko iyaya ko kuma ya zama a'a wanda ake magana da shi shine muhadabi kamar anta ko anti anta ko anti to duk da irin wannan shi ake kira lamiri a gaba ɗaya a larabci akwai lamiri har iri sittin har guda sittin akwai lamiri har guda sittin wanda a ciki wanda yake na mutakallim shi kansa mai faɗar magana guda nawa ne akwai ana mutakallim wahadahu akwai nahan mutakallim ma hu gaba wa ma'azin nafsahu wanda wannan lamiri ne guda biyun na lamiri ne na rafa'a kuma wanda suke munfasilai akwai kuma rarrabtu akwai rarrabna wanda su kuma guda biyun nan lamirai ne na raf'a waɗanda suke muttasilai mun samu nawa kenan mun samu hudu kenan akwai kuma rarabani akwai rarabana rarabani lamiri na mutakallim wahadahu amma na nasba rarabana lamirin mutakallim umaru gairuhu aw mu'azzim nafsahu na nasba duk wannan wanda yake muttasili akwai iya raraba akwai iya na raraba a nan ma an samu nawa an samu hudu sannan akwai marrabi marrabina an samu biyu ya zama guda goma kenan ko ashe lamirin mutakallimu gaba ɗaya iri goma ne a ciki akwai biyar muttasilai akwai biyar munfasilai in kuma ka ga dama ka iya cewa akwai guda hudu na rafa guda hudu na nasba guda biyu na jar a wannan lamiri na mutakallin akwai a cikin fatiha ko babu akwai lamiri na mutakallin a cikin fatiha ko babu eh akwai ai to ga hidina hakika lamiri ne wanda yake shi nan na menene mutasiri ne kuma na me na nasba mutasiri ne na nasba hakanan akwai na rab amma illa iyaka mustatiri ne guri nawa na abudu da nasta'inu na abudu na hannu akwai na hannu mustatiri akwai nasta'in mustatiri shi yasa akalla ma iya cewa akwai lamirai na raf'a a cikin fatiha guda uku ko guda uku guda biyu mustatirai ne guda ɗaya ko barizi barizi ake cewa da irin ihdina wato wanda yake ya fito amma kamar wanda yake cikin na abudu da nasta'in ana kira mustatir yadda nan gaba zamid to haka a, mun samu goma na rafa'a ko a mun samu raf- goma na mutakallin to sannan shi muhaɗabi muhaɗabi shi nasa da ran guda nawa ne sun kai ishirin da biyar hakanan ga'ibi shi ma lamiransa sun kai 25 shi yasa gaba da aka ce ana da lamiri guda 60 a larabci shi da gane da ya ce an hururi ya hada da mutakallin da kuma muhaɗabi mutakallin shi ne musallan wanda inda turanci ne za a ce mutum na farko ko muhaɗabi shi ne wanda suka ce mutum na biyu ga'ibi kuwa shi ne mutum na uku ko ka'anta nan da ya ce ka'anta ya koma kan hurore wa huwa huwa ya koma kan gaibata shi yasa akwai lafo da nashru a nan amma wanda yake mushawwashi wa zuci salimin shi da miri ta wani waje ya kaskashi biyu akwai mutasili akwai munfasili to shi da miri wanda yake mutasili wanda yake mutasili a cikin lamiri ma la yubtada shine lamirin da ba za ta yi ya zo a farkon magana ba bayan da za a yi zo a farkon magana walali illa hatiyar kuma in so samu ne bayan da za a yi lamiri mutasili ya zo bayan illa sai fa idan ta kama a larura in ta kama a larura to sai a ga lamiri mutasili ya zo bayan illa kamar faɗin mawaƙi da ya ce a uzu bi rabbil arshi min fi'atin bagat alayya famali auru illa hunasiru أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي أور إلا هناس yana cewa ina neman tsari da ubangijin al'arshi daga wasu jama'a ko wasu ƙungiya wata ƙungiya da take ta zalunci na ni kam har abada ba ni da wanda zai taimaka min in ba Allah ba to da yace illa hu hu din lamiri ne muttasili yazo bayan illa me ya kawo wannan larura tunda anan in ya kawo munfasilin in zai kawo munfasilin ya zai ce zai ce huwa don ko yace illa huwa ai baitin nasa ya kare sai zama baitin ya kare shi yasa dole ya haƙura ya kawo muttasili a maimakon ya kawo munfasil da wannan baitin kaga wani baiti ne kamar da yake magana da halin musulmi a yau musulmi a yau ana ta zaluncin su ta guri daban-daban hakika ba su da wanda zai taimaka musu in ba Allah ba shi yasa na uzmi rabil arshi in fi'atin bagat alaina ko ko fadin wani da yake cewa man bali idza ma kun tijaratana alla yujawirana illa kidayyaru wa man bali idza ma kunti jaratana alla yujawirana illa kidayyaru cewa mu matuƙar za ki maƙotaka da mu to in duk duniya ma za ta ƙaurace mana haka ba zai tayar mana da hankali ba ke kaɗai ana tare da ke ai da ake cewa ɗaya tamkar da goma to ke kin kai ɗaya tamkar da miliyan ba ehin ke kaɗai an zauna da ke ma ka a zauna da duk wata mace in ji shi wannan mai baitin to dai ta Allah ya na illa ki ke ɗin lamiri ne muttasili wanda ya zo bayan illa to shi ma dai larurar waƙa ce haƙƙinsu da ce Allah ya jawura na illa anti to amma ya kawo anti baiti nasa sai ya kare shi yasa dole ya haƙura ya kawo muttasili a wajen wajen da ba karɓar muttasilin to wannan duk larura ce kaliya kamar ya misali lamirin muttasili kamar yar ibni ibni to ya yi yannan lamiri ne wanda yake muttasili kaga wanda za a yi daman ya zo a farko tunda ma daman gashi a daure a dauri da tsarin larabci ko ba a farawa da harafin da yake daurarre wal kafi ko kafi min daga akara maka akara maka ka din wannan lamiri ne wanda yake muttasili wal ya'i ko ya daga sali sali sali ki tambaya wal ha'i ko ha'i daga sali hi hi din nan salihi ki tambaye shi ma malak abin da ya mallaka to duk wannan misalan hudu din na lamiri ne wanda yake muttasili wanda yake wato bayan da za a yi a ce ya zo a farko shi a gaba ɗaya a larabci mun faɗa lamiri muttasili guda nawa ne an faɗa lamirai gaba ɗaya sittin ne to amma a cikin su guda nawa ne muttasilai eh gaba ɗaya lamiri muttasili a larabci nawa ne eh lamiri muttasili ba bashir ya faɗa guda talatin da shida ne ko akwai sha biyu na rafa sha biyu na nasba sha biyu na jarra su ne lamirai muttasilai misali in kana so ka kawo misalin su duka ka iya cewa rarrabtu rarrabtu rarrabna rarrabta rarrabti rarrabtuma rarrabtun rarrabtunna rarraba rarrabat rarraba rarrabu rarrabana wannan na rafa'a ne su goma sha biyu na nasuwa ma haka rarraba ni rarraba na rarraba ka rarraba ki rarraba kuma rarraba kun rarraba kunna rarraba hu rarraba ha rarraba huma rarraba hum rarraba hunna duk wannan na rafa'a ne na nasba ne zuwa goma sha biyu goma sha biyu sai kuma na jarra shi ma sha biyu marrabi marrabina marrabika marrabiki marrabikuma marrabikum marrabikunna marrabihi marrabiha marrabihima marrabihim marrabihinna kaga talatin da shida kenan sha biyu na rafa sha biyu na nasba sha biyu na jarra a lamirai muttasilai kenan lamirai wanda suke muttasilai su ko munfasilai tunda an ce lamirin gaba daya sittin ne to an ware 36 me ya rage 24 lamirai munfasilai 24 ne me ya kawo haka shi mutasili ya zamo 36 munfasili ya zamo 24 saboda ba mu da lamiri munfasili na jara shi yasa muna da lamiri munfasili goma sha biyu na rafa muna da lamiri munfasili goma sha biyu na nasba amma ba lamiri munfasili na jara yawwa ana na hannu anta antuma anta anti antuma antum antunna no. huwa hiya huma hum hunna uh, iyaya iyana iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna na nasu ba sha biyu wancan ma sha biyu amma na jarra ba mun fasili ba mun fasili shi yasa suka zama talatin da shida to wa kullum murmarin lahul binabi ejib duk wani lamiri bayan da za a yi li'irabi ya shigar masa lamiri ba a cewa marfu'i ne ba a cewa mansubi ne ba a cewa majruri sai dai a ce lamiri ne na rafa ko lamiri ne na nasba ko lamiri ne na jarra shine kullum murbarin duk wani lamiri lahul bina yajib wajibi ne ya zama mabni ba ba li'rabi baya shigar masa sai dai a bashi mahalli kadai walafzu ma jura shi yasa zai zama lafazin wanda yake a wajen jarra kalafzu ma nusu kamar lafazin wanda yake a wajen nasba sai a ji bai sauya ba to a lamiran nan akwai lamirin da yake zai iya ɗauka ya zo a wajen rafa zai iya ɗauka ya zo a wajen nasba zai iya ɗauka ya zo a wajen jarra guda ɗaya ne amma zai iya ɗauka ya zo a wajen rafa zai iya ɗauka ya zo a wajen nasba zai iya ɗauka ya zo a wajen jarra to wannan ya fara kawowa ya ce na na wanda yake lamiri na mutakallima ba ahu gairuhu ko mu'azzimi nafsahu wanda na lamiri ne wanda ya zo guri ɗaya a fatiha ko ihdinas sirata to na dinnan salaha ya dace lirrafi ya zo a mahallin rafa ya iya zuwa a mahallin rafa kamar kulina kulina kulina na a nan mahallin rafa ne kulina a qur'ani ya kai guda nan wa kulina ya adam ina kulina ya adam ina hada adu laka wa li zawjika wannan wannasbi na ya dace zo a mahallin nasba wa jarri ya dace zo a mahallin jarra ina misali ka arif bina kamar lalle kam ya cancanta ka san da mu ka san mu suwaye fa inna na haƙiƙa mu nilnal mina mun samu baye baye mun samu baye baye to bina na anan a mahallin jarra ne saboda ya zo bayan harafin jarra shine bi fa inna na na anan a mahallin nasba ne saboda ya zo bayan inna inna da take nasarta suna ta rafa'anci labari nilna nan ko na ya zo fa'ili shi yasa a mahallin raf'a ne misalin wannan aya ta qur'ani rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman to rabbana na ana a mahallin jarra ne saboda murafu ilaihi ne innana na ana a mahallin nasba ne saboda sunan inna ne sami'ina na anan ko a mahallin rafa'a ne saboda me a fa'ili ne ya zo fa'ili ina wata aya wa zai iya kawo wata ayar wadda shi ma aka samu na a aya ɗaya amma na ta zo a mahallin rafa ta zo a mahallin nasba ta zo a mahallin jarra a qur'ani wannan aya ta surata ali imran daga shi ta hada ko ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي لمن ان امنوا بربكم فامنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ita wannan aya ta biyu na ta zo a mahallin jarra ta zo a mahallin nasra amma abin da yake akwai ita wannan aya ta biyu bayan na ta zo a mahallin rafa rabbana na anan mahallin jarra ne saboda murafu ilayhi wa atina nan a mahallin nasba ne maf'ulun bihi ne ma wa'atana nan ma maf'ulun bihi ne mahallin nasba ne wala tuhzina nan ma a mahallin nasba ne eh shi yasa ba wanda yake ta zo a mahallin rafa'a a nan amma a qur'ani aya bi ko yanzu aka ji a cikin ayoyi dubu shida da ɗari biyu har da sha hudu ko a bisa adadi irin namu to ta yi ai a samu wata aya wadda yake ta haɗa wata ba na rasula fakatun nama a shahidin haka ne rabbana na ta zo a mahallin jarra amanna na ta zo a mahallin rafa wata ba'ana nan ma a mahallin rafa ne fakatubna nan kuma a mahallin nasba ne shi yasa ita ma ta haɗa ita kenan ربنا أرنا الذين أرضانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إتا أنا ربنا أمحل الجراني أرنا أمحل النسباني أرلانا أمحل النسباني آه إنا كمحل الرفع babu akwai wadda take a mahallin jarra akwai wadda take a mahallin nasba amma ba wadda yake a mahallin raf'a a nan a wannan aya sai wacce to tare da nafi inda na nilan mina wa alifu alifi kuwa ga liba gaba yakan zo lamirin ga'ibi kamar kama kama ko na qur'ani kala kala wa gairihi yakan zo kuma na wanda yake muhaɗabi kamar faƙula lahu ƙaunar layyina izhaba faƙula wa alama ko ilama a nan alifi ya zo lamiri na muhaɗabi haka nan wawi yakan zo lamiri na ga'ibi kamar ƙamu ko ƙalu wa gairihi yakan zo lamiri na muhaɗabi kamar ƙulu ƙulu amanna billahi wannan haka nan nuni wanda yake lamiri na mata shi ma yakan zo lima gaba ga wanda suke ga'ibai kamar falamma ra'ayna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qaddana aydihunna wa qulna hasha lillahi anan na na na har guda hudu a wannan aya falamma ra'ayna akbarnahu wa qaddana wa qulna dinna anan ya zo ne a matsayin lamiri na wanda yake ga'ibi ko man an hada da wa aydihunna ko da yake wannan hunna din ne gaba daya lamirin ai ya cewa hunna din ne gaba daya lamirin ko a haka nan kuma nunin nan takan zo lamiri na muhadaba kamar misali a cikin suratul ahzab la tahara ana bil qawli fa da ma allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati lule وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله da anan na na na ya zo lamiri ne na muhadabi ya zo lamiri ne na muhadabi to wa mira mira rafi ma ya tattu ko ya kai goma bai kai goma ba ai ko takwas kenan to a shi lamiri na rafa a cikinsa akwai wanda yake wajibul istitari shi ta wani wajen lamiri a iya cewa ya kasu gida biyu akwai mustatiri akwai barizi akwai lamiri mustatiri shine wanda yake gaba ɗaya ma baya fitowa akwai wanda yake barizi wanda shi yake fitowa wanda yake fitowa a gane kuma da aka laba lamiri gida biyu mustatiri da barizi daman bayani ne akan lamiri muttasili lamiri muttasili shi lamiri mufassili gaba ɗayansa a barizi ne to shi kuma wanda yake mustatirin akwai wanda yake wajibul istitari akwai wanda yake jaizul istitari akwai wanda yake wajibul istitari akwai wanda yake jaizul istitari wajibul istitari shine wanda bayan da za a ga ya fito jaizul istitari ko shine wanda yake tayu ya fito tayu bai fito ba to shi lamirin rafa akwai wanda yake mustatiri kuma wanda yake mustatirin shi akwai wanda yake wajibul istitari akwai wanda yake jaizul istitari in an ce lamiri wajibul istitari ne to abinda ake nufi da wannan shine ba yanda za a yi suna zahiri ya zo inda yake suna zahiri ba zai iya zuwa inda yake ba to ya zama lamiri mustatiri kenan wajibul istitari ina misali kaf'al kamar if'al fi'ili amri wanda aka dangana ga namiji ɗaya ko yaushe fi'ili amri aka dangana shi ga namiji ɗaya to zai ɗauki lamiri wanda yake mustatiri wanda kuma yake wajibul istitari kamar if'al ko qul ko salli wafi ko fi'ili muradi'i da aka dangana ga mutum ɗaya ko namiji ko mace kamar wafi tunda a nan sigar ba ta sauyawa idan namiji zai ce wafi haka zai ce in mace ce ma za ta faɗa wafi kuɗin nan dai za ta ce to amma an ce wafi kuɗin nan ai akwai lamiri mustatiri shine ana wafi ku ana ɗin nan ba inda za a iya bayyana na ga tabit ko kuma lamiri fili murari wanda aka dangana ga mutane da yawa wato fiye da mutum ɗaya kamar na ga tabidu ko na ƙumu ko na ƙunu istashkuru ko fili murari da aka dangana ga namiji ɗaya kamar tashkuru shi a nan ya kawo nau'i hudu daga lamiri na rafa wanda yake wajibin istitari a gane gaba ɗaya lamiri na nasba ba wanda yake wajibin istitari haka nan lamiri na jarra ba wanda yake wajibin istitari lamiri na rafa shine akan samu wajibin istitari wanda a nan shi ya kawo guda hudu shine na farko fi'ili amri da aka dangana ga namiji guda ɗaya kamar if'al ko qum ko salli ko qul to wannan akwai lamiri mustatiri wanda za a kaddara shi da kamar an ce anta sai ko fili murari'in da aka dangana ga mutum ɗaya kamar uwafiqu ko a abudu ko a qumu ko ajlisu to akwai ana kamar lamiri mustatiri wujuba wanda za a kaddara shi da kamar an ce ana sai ko fili murari'i da aka dangana ga mutane da yawa kamar na gatabidu ko na ƙomu ko na fatiha na abudu sai fili murari'i da aka dangana ga namiji ɗaya kamar tashkuru ko ta ƙomu ko ta ƙoru wa ta ƙoru lillazi an amallahu to ta ƙoru ɗin akwai lamirin statiri wujuba za a kaddara shi da cewa kamar anta shi yasa ya kawo waje hudu kenan in muka duba farida sai mu ga ta kawo guda nawa alfiyar suyuɗi ta nahau lamiri na raf'a wanda yake wajibul istitari guda nawa ta faɗa suwaye masu bin farida sun kai tara shine ta ce kaka wasaturu marfu'in bi amrin hutima wa duniya murari'in wasu maihima ta a'a wa af'ali wa fi'l al-istisna'i wa ta'ajjubi wa af'ali tafrili fa hafastusbi shi ya kawo guri tara ko to an tafi baharul muhit fa shi ya kawo guri nawa yanzu ya kawo wajen goma sha ɗaya ma shi yasa shi suyuɗi ya ƙara biyar akan na ɗan malik shi kuma suyuɗin kansa a hamul hawami ya ƙara biyu akan yadda ya faɗa a farida wanda shi shi abdullahi ya faɗi ya haɗa su suka zama sha ɗayan kenan ko to a fatiha dai a wannan lamirin wanda yake wajibul istitari muna da guda nawa a fatiha muna da guda nawa na abudu da na sa'inu a hindi iri ɗaya ne nan sai wanne kuma sai a hidi ihidi akwai lamiri mustatiri wujuban wanda za a kaddara shi da anta ko shi yasa a gaba ɗaya a fatiha lamirin da wanda yake barizi da mustatiri da muttasili ya wanda dai wannan nau'i ne na muttasili da kuma wanda yake munfasili sun kai nawa lamiran fatiha in ya zama za a hada har wa'anda suke wajibul istitari sun kai guda nawa sun kai guda nawa in dai namun za a yi sai an faro daga fatiha ko tunda ita ake karantawa koyaushe ko to sun kai guda nawa to kamar da ba fi na tabi tashkuru sai wanne wa zurtifa'in na tara ne yanzu aka yi ko saura ɗaya kenan wa zurtifa'in wan fisalin lamiri na rafa munfasili ana akwai ana wal furu'u da rashansa guda ɗaya shine na hannu huwa akwai huwa wal furu akwai rassansa guda hudu shine hiya huma hum hunna wa anta da anta wal furu da rassansa shi ma hudu shine anti antuma antum antunna wal furu la tattabi'u rassan kowanne a cikin wannan da aka faɗa ba za ta rikitar ba ana lamiri na mutakallimu huwa lamiri na ga'ibi anta lamiri na muhadabi shi ana reshensa guda ɗaya ne shine na hannu huwa rassansa guda hudu ne shine hiya huma hum hunna anta rassansa guda hudu ne shi ma shine anti antuma antum antunna shi yasa lamiri na raf'a munfasili guda goma sha biyu ne ana nahan anta anti antuma antum antunna huwa hiya huma hum hunna to wanzu tarin za a tashi kenan an yi goma kenan ya kai goma ko to alhamdulillah sai tashi wanzu tisalin din wani tisalin ju'ila ya manzo tisalin fi tisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila
خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدري ومقداره العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين